الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك من المجيد muna cikin kitabut tauhid muna cikin kitabut tauhid yau shine darasin mu na bakwai daga wannan masallaci na al-afat cikin garin Gombe yau shine darasin mu na bakwai muna cikin babu du'a'i ila shahadati an la ilaha illallah ko nan ne ko a wannan babin muke mun yi aya ta farko qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikeen mun yi bayani akan ta sannan sannan muka yi sharhin wani hadisi ne daga shi na hadisin ibn abbas ba hadisin abdullahi dan abbas lokacin da annabi sallallahu ya tura mu'azu zuwa yaman ya ce masa farkon abin da za ka kira shi za ka samu mutane ahalul kitab farkon abin da za ka kira su shi ne shahadatu Allah ilaha illallah kaga babin kira zuwa ga shahadatu Allah ilaha illallah kenan mun yi bayanin wannan babi hadisin yau za mu tashi a cikin babi din walahuma har yanzu ko walahuma ya zo daga bukhari da muslim su ne lahuma din lahuma din lil bukhari wa muslim kenan hadisi ya zo daga wajen bukhari da muslim an sahal ibn sa'ad as-sa'idi daga sahal ibn sa'ad sahal ibn sa'ad shine ibn malik ibn khalid al-ansari al-khazraji as-sa'idi abul abbas sa'ad abin nan sahal ibn sa'ad sahal ibn sa'ad shine ibn malik ibn khalid al-ansari al-khazraji as-sa'idi wanda ake ce masa abul abbas sahabi ne babba babansa ma sahabi ne shi sahabi babansa sahabi shine sahabi na ƙarshe da ya riga shine sahabi na ƙarshe da ya rasu a Madina kaga wannan babban falala ne shi wannan Sahal ibn Sa'ad din sai da ya zama da duk garin Madina in ana so a ji wata magana da da za a ce ni manzon Allah na ji abun manzon Allah sai da aka rasa wanda za a yi sai shi kadai shine na ƙarshe duk kowa ya rasu sai shi kadai in dai sahabin da ya zauna da annabi ne shi kadai ya rage shine na ƙarshen rasuwa ya rasu a shekara ta 88 suka ce shekara ta 61 to shi ya rawaito wannan hadisi din kaga makusancin annabi ne kenan sosai ba shi sahabi ba mansa sahabi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya fada yawma khaybara ranan da za a je khaybar za a tafi yakin khaibar khaibar guri ne da yahudu suka je suka yi sansani suna tabarnasu bunda su ga dama a gudun suna ta shirin yadda za su yaƙi annabi su yaƙi musulmai ba musulmai ba sa yaƙi ya dai a shirin za a yaƙe su to annabi da ya ga abubuwan sallallahu alaihi wasallam abubuwan da su yahudawa suke kuma ba ku manta ba yahudu sun yi makirci duk inda bai hudu yake makirci yake duk inda yake duk inda zaka ga wani rigima a wata ƙasa a duniya yahudu ne hannun yahudawa ne duk zanga-zanga da zaka ga an hargiza ƙasa an wargaza ta an ci nasara a kanta wallahi tallahi yahudu ne kai 11 september din nan da ko ga an yi shi na america 11 september ko wallahi bai yahudawa ne domin ranar da za a yi duk wani bai yahude baya cikin pentagon ko ko mene sunan trade center ko na na america duk sai da suka cire dukkan yahudawan ciki sannan aka kai wannan hari na jirgi din to haka da suka yi barna a cikin garin madina kamar da ya zo a cikin suratul hashir ƙur'ani ya zo ce ku kore su ku kore su aka musu al'ijila al'ijila shi ne ɗauki duk abin da za ka yi ɗauka wanda ba za ka iya baka bar shi a gurin kabar garin haka aka musu fata-fata to bayan sun koma khaibar suka yi ta shirin za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam su ci mutuncinsa bayan sun yaudare shi a cikin madina an kore su mayaudara haka ake wa mayaudari ka kore shi maha'inci ka kore shi karka yadda ka zauna da shi to annabi yasa alqur'ani yasa aka kore su duk su gaba da shirin kutun gwilan su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya san za a zo a ci mutuncin su har garin madina sai ya ce mu je mu mu yi fata fata da su to a nan gurin za a tafi a nan gurin za a tafi an fito daga cikin madina sai aka zo wani guri da ake ce masa jabalu raya yanzu gurin ana kiransa sunansa jabal dutse ne kamar yanzu misali daga nan anguwan a fita sai da aka zo dutsen lijidin nan kun ga wajen tafiyan 5 km kenan ko 5 km 4 km sai da aka zo wannan dutsen liji ba dutsen mu na nan ba wannan kai ba zai fi 2 km ba ko to kamar dai 5 km aka je can babban dutsen sai annabi ya ce to yanzu mun zo nan gurin in muka ce za mu ɗau hanya za mu isa da rana mu ba a so a isa da rana ana so a isa da sa asuba ne abokanan gaba kai musu hari kafin su tashi daga bacci ce da asuba za mu kai musu hari ta nabi sai aka tsaya a wannan jabal ɗin shi ne ake ce masa jabal raya ka san gurin da sani ba ka yi ƙoƙari ka tambaya ina ne jabal raya daga haramin annabi sallallahu alaihi wasallam istrekable abin nan da kafa zaka je shine gidana na farko da na fara zama a da na isa da iyalina guri na farko na nemi gida ban samu sai aka ce wai akan dutse ne amma dutsen ba sai ka haure yawa ba na je na gani na ce gida ya mun muka yi zaman mutunci da yan wajen yanzu gurin duk gurin da annabi dama ya sauka ya abu za a gina masallaci to gurin da annabin ya sauka sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan hadisin da zamu yi to ni gidana a jikin masallacin na zauna daga na fito sai gunda annabin ya yi ina fitowa daga gidana kofar farko shine kofar masallacin da aka gina a gurin wannan gurin ana aka haifi alaran mu abdallah jabal raya ana kiransa jabalun raya dutsen da annabi ya bawa sayyidina ali tuta yace tafi ina zuwa ne shine hadisin da zamu karanta zamu ga a cikin hadisin asalin shahadatu ad-da'watu ila shahadati allah ilaha illallah kiran mutane zuwa ga la ilaha illallah musulunci da aiki da shi to sahal ibn sa'ad yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawma khaybar annabi ya fada a ranar khaybar la utiyanna rayata gadan gobe zan ba da tuta la utiyanna lalle tabbas gobe zan bayar arrayata tuta gadan gobe awa zan bawa rajulan domin kalimatul a'ata tana nasba wa fi'ile guda biyu ko la'utiyanna ar-rayata gadan rajulan marfulai gobe zan bada tuta wa wani mutum yanzu na ce gobe zan bada abu kaza wa wani mutum kun san mutumin ba san shi ba ko to amma kuna so ku ji wani irin sifa ne ta sai annabi ke cewa yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu shi sifan mutumin yana son Allah da manzansa Allah da manzansa ma suna son sa la ilaha illallah kuma sahabbai sun san a cikin su ne bari ma ku ji wata sifa ta sa yaftahu Allahu ala yadayhi wannan khaybar din za a ci nasaran yaki a hannunsa ne shine za a ci nasara a kansa fabatan nasu ya dukuna lailatahu wallahi mutane suka kwana idan su biyu suna turar reniya ayyuhum yu'taha wane ne a cikin su za a bashi dan girman Allah wannan kujeran da a ce muna zaune a cikin mun nan yanzu a ce yadda nake magana nan annabi ne yake magana yace gobe zan bada tuta wa mutum wani mulki ne zan nada kujera ne zan bayar gobe mutumin da yake son Allah Allah yake son sa yake son Allah yana son sa manzon Allah na son sa shi ma yana son Allah manzon Allah na son sa kuma zai ci nasara a yakin dan girman Allah duk abin da zaka iya ka kama kafa ka zo ka samu wannan tutan zaka yi ko ba zaka yi ba to nan gurin kun ga sahabbai suna neman ƙuri'a amma wace irin ƙuri'a ta lahira ba ta zalunci da sata ba irin ta ba ba ƙuri'an da za ka zo don ka taka mutane ka zalince su a baka kuɗin hanya ka ƙi a baka kuɗin ka za ka ci yana neman ƙuri'ar da zai je aikan annabi aikan Allah don ya yi kwalifayin ga Allah na son sa manzon Allah na son sa ba yi kwalifayin ya tara kuɗi ba kuɗin banza da za ka tara su tafi mulkin banza da za ka tara ya tafi ina abacha ina yar aduwa ina shehu shagari ina sardauna ina tafawa balewa IBB yana nan kana jin labarinsa Obasanjo yana nan kana jin labarinsa Jonathan yana nan kana jin labarinsa abdussalam yana nan kana jin labarinsa yakubu gawan yana nan kana jin labarinsa duk ba inda suke nan ɗima ina labarinsu babu labarinsu kuma ana yi to tutar ubangiji ne in ka riƙe ko baka wajen wallahi ana yi da kai yanzu malam jafar mahmud ina yake ana yi da shi ko ba a yi ana yi da shi ina malam albanin zafiya ina shek abubakar mahmud gumi ina shek nasiru kabara ina manya-manyan malamanmu ina su malam ibrahim bawa mai shinkafa manyan malaman sunna da ma wanda ba na sunna ba ina suke amma abin da suka karantar ana nan ana amfanuwa da su to ka tsaya ka bar mutunci to shikenan sabai yanzu gashi suna turareniya waye zai samu tutan nan falamma asbahu da gari ya waye gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dukkan sahabbai suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yu'taha kowa yana kaunan a bashi wannan tuta din kowa yana kauna wa za a bashi wannan mulkin ikon Allah bari ku ga Allah bari ku ga kaddara babu ruwanta faƙala annabi sarsa yanzu misali yanzu gashi nan misali kamar mukaddara nan sahabbai ga annabi nan duk an zo gobe ya ce zai bayar yanzu garin ya waye an zo annabi yayi haka yayi haka ko yanzu kuma baka shi idan ku akai na kowa yana haka annabi yana haka yayi haka sai da ya gama sai bai ga sayyidina ali ba radiyallahu anhu sai ce aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib faƙila sai aka ce huwa ya take ainai shi bai zo gurin neman kujeran ba ma yana can yana fama da ciwon ido fa'arsalo ilaihi fa'utiya bihi sai annabi ya aika aka ce ku je ku zo min da shi sai aka je aka zo da sai na ali kar ku manta a gurin akwai sai na abubakar akwai umar akwai usman akwai talha akwai zubair akwai manya-manyan sahabbai duk suna gurin a ce a kira masa aliyu dan abi talib aka kira sai na ali ya baka fito ba ya ce wala ina fama da ciwon ido shi ne abin da ya hana fitowa sai ya ce zo na fa basa kafi ainihi wada alahu annabi ya yi addu'a ya masa tofi a ido wannan halarci in baka da lafiya ɗanka bai da lafiya wani rashin lafiya ya addabe ka wallahi addu'a kake tofawa kake yin addu'a kake tofi bal ma ya zama shine na farko kafin ka tafi asibiti yi addu'a tofa a ruwa ka sha ruwan wannan ya halatta tofa yi addu'an ka tofa ka sha kakanninmu yan baya maimakon yin addu'an sai su rubuta sai a wanke maimakon yin addu'a na'am in an rubuta ƙur'ani ko wani zikiri aka rubuta aka sha wannan ba laifi ba ne amma fa gana annabi ya fi annabi ya yi tofawa in an ce ma wancan ya halatta to ga wanda ya fi kuma wancan da ya halatta annabi bai yi ba amma ga wanda annabi ya yi ya tofa sai ka yi ka tofa ya ka bayar a sha ko ka tofa a gurin ciwon ta annabi sallallahu sai ya yi addu'a sai ya masa tofi fa bara'a yanzu yanzu nan kawai sai idon ya warke a take fa ka gaya mai irin likita ka allam ya kun bihi waje'un kamar tun da aka yi shi bai taɓa kiwo ba ka taɓa ganin aikin idon idon da za a zo da shi jajirwajen likita yanzu nan yanzu jan idon ya tafi da kwantsanta tafi a yanzu kamar ba shi ba ne ɗazu babu sai su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dabibin rabbani wanda likita ne daga wajen ubangiji ba yanzu idon sayyidina ali ya warke ba shi kan bukatar sa ta biya ko bata biya ba in an ga damar sai na Ali a ce koma ma gida ka je ka zauna ko fa atahu raya sai ya dauki tuta sai ya bashi wani ke nuna mulki Allah yake ba da shi ba zafin neman ka bane kaddara kuma za ta zo har gun da kake ta same ka da barawo ya gane da irin wannan hadisan da ba zai ce ya sata ba abinda zaka sata yau wallahi tunda Allah ya kaddara maka ko baka yi je satan ba yau din zaka same shi duk abin da muka sani na arzikin mu ne mu nema amma kar mu gaggawa a kansa an yadda an an ubarce ka ka nema wajen nema din ibada ce wallahi kuma zai zo ya same ka duk kuma neman da kai fa in baka ciki wallahi ba zai same ka ba sai dai kawai kayi neman kayi ibada zaka samu ladan yin ibada da nema to sai aka ba su sayyidina ali qala sai manzon Allah ke cewa unfus ala rislika kwantar da halin kalinka ka je ka zartar da abu karka tsada hankali yanzu ni annabi ne nake gama zaka ci nasara tunda an gama zaka ta me zaka tsada hankalinka kai ci da zuci unfus ala rislik je ka zartar a cikin kwanciyar hankali hatta tanzila bi sahatihim har ka isa garin su farfajiyar garin amma idan ka isa daga ka isa ba ya kasu zaka yi ba idan ka isa sun mad'uhum ila islam ka kira su zuwa ga shahadatu Allah ilaha illallah shine mahallu shahidin ka kira su zuwa ga shahadatu Allah ilaha illallah ka dubi musulunci kenan wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ka gaya musu kuma abin da ya wajaba a gare su na haƙƙin Allah kaga in ka dauki wannan hadisin ka hada shi da hadisin Abdullahi dan Abbas lokacin da aka tura Mu'azu bin Jabal zuwa Yaman kaga da aka ce innaka ta'ti qauman ahla kitabin ko kuma innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu alla ilaha illa allah fa innahum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna allah iftarada alayhim ko me as-salah sai ka koya musu sallah sannan ka zo zakka tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim to wannan anan gurin sai annabi ya masa adunkule sai ce wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala kaga ya musu abin da ya wajaba a gare su na haƙƙin Allah na zakka na sallah na azumi na kaza in har sun shiga musuluncin kenan to yanzu a ba wa sayyidina Ali fa'idan wa'azi Allah ya zabe ka ka zama mai wa'azi mai shiryar da mutane sai annabi ya ce fa wallahi kuga sai da annabi ya rantsuwa na rantse da Allah la'an ya hadiyallahu bika rajulan wahidan sanadiyanka a ce mutum ɗaya Allah ya bashi shari'a wa'azinka kaga yanzu ba maganan wallahi ka je ka kashe wani ɗaya daga cikin su a annabi bai faɗi haka ba kenan musulunci ba ka je ka yakan ne manufa ba ka shiryar da su shine manufa sai annabi ce ka shiryar da mutum ɗaya ta hanyarka unaran tsaye da Allah a ce mutum ɗaya ya shirya ta hanyarka khairun laka min humurin ni'am min humurin ni'am shi fi maka alkhairi fiye da jajayen raƙuma a cika maka gari da su me yasa saboda jajayen raƙuma su suka fi mutunci a gurin balarabe shi sa annabi sai yake misali da su jajayen raƙuma kamar yanzu a ce shine mafi alkhairin ka a ce duk jiragen Najeriya na sama din nan naka ne ba jirgin sama shine abun hawa da ya fi daraja to kamar a faɗi haka ne a ce Max Air Azman earpiece wane ne wane ne jet waye ɗinsu valo jet duk wannan jiragen nan a ce wallahi dukka nasu ne naka ne mallakar ka ne to shiryar bai kai falalan a ce kai ka shirya da mutum da ya sanadiyan ka ba don Allah ina mai wa'azi zai wasa da wannan ina mai wa'azi zai wasa da wannan abu kullum mai wa'azi damuwarsa me ka zo yi na zo tambaya ne bismillah bismillah kullum mai karantarwa damuwarsa wa yake sauraron karatunsa ba don komai ba don aji a yi amfani da karatu sau da ya san yana bacci yana samun riba ya yi kasuwarsa ta yi yawa albarka kenan daga wajen ubangiji allah ka albarkace mu to sai annabi ya masa wannan wa'azin kuga sai da ya sai da ya rantsi to kaga wannan hadisi din yana nuna mana akwai fa'idodi da yawa a cikinsa na farko dai abin dalilin kawo hadisin shine duk gunda za ka je abu na farko da za ka fara ɗora mutane a kansu shine aƙida shine tauhidi ko masallacinka ne za a yi karantarwa ya zama na an fifita aƙida shi ta ka fara karantar da mutane shahadatu Allah ilaha illallah su da abin da zai warware ta a kula mutane su kula da ita wajen boka zai warware ta tsafi zai warware ta yadda da boka zai warware ta yin sihiri yadda sihiri yanzu ya yawa ya ake warware sihirin guru da laya makamantansu duka sai a nuna maka su ka karantar da su kuma ka je gida ka karantar da iyalanka duk abin da ka san zai iya jefa iyalanka zuwa shirka da bata ka karantar da su wannan shine babban na farko kira zuwa ga la ilaha illallah sannan ka koya iyalanka sallah koya musu abin nan azumi zakka wajibin da ya doro a kansu to wannan hadisin akwai fa'idodi da yawa fa'ida ta farko an gaya mana falalan Ali bin Abi Talib sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda falalansa radiyallahu anhu idan aka samu wani sahabi aka faɗi wata babbar falalarsa to ba shi ke nuna ya fi sauran sahabban ba ba shi ke nuna ya fi kowa ba yadda sayyidina ali yake da wannan falalan a ranar babu wanda yake da ita to za ka iya samu akwai wani sahabi shi ma da yake da wata falala ranar kuma sayyidina ali na guri shi ma bai da ita za ka iya samu kuma shi ma ga wani sahabi yana gurin ranar sayyidina abubakar da suna gurin babu wanda yake da ita sai wannan bari ba da misalai a gurguje na dinga da misalai sai da manzan Allah sallallahu alaihi ya kasance yana zaune a gidan Aisha Allah ya kara mata yadda tan yana zaune sai babanta ya sallama salamu alaikum annabi ya zauna sallallahu alaihi wasallam ya bar gwiwarsa a waje har cinyar sa ma ta fara fitowa mutum ba yana cikin gidansa ba sai na bakar ya sallama aka cewa aka ce na bakar ce shigo annabi ko canja zama bai yi ba can aka ce wani yana sallama aka duba aka sai na umar ce shigo sai na umar bai ci sai manzo Allah bai canje zamansa ba gwiwarsa tana bude har cinyansa Aisha tana gurin sai can wani ya sake sallama aka cewa aka ce sai na Usman sai ce to ku dakata sai annabi ya gyara cinyansa ya rufe jikinsa sai ce ku ce ya shigo Aisha sai kishi ya tashi sanda baki suka tafi sai ce ya ba ta ce ya baba na zai zo ba karbe cinyanka ba sayyidina Umar yazo karbi karbi cinyanka ba sai da sayyidina Usman yazo annabi ya ce ya za a yi bazan ji kunyan wanda mala'iku a sama suke jin kunyansa ba yanzu anan falalan yafi sayyidina Abubakar ko bai fi ba yafi Umar ko bai fi ba yafi Usman ko bai fi ba yafi sayyidina Ali ko bai fi ba anan tasa ce ba za mu hukunci da wannan mu ce yafi dukkan sahabbai ba ukasha da dukkan sahabban annabi suke zaune a hadisin da muka karanta zai shiga aljanna bi ghairi hisabin shi kadai ne ya daga hannu aka ce an baka a ranan bai fi kowa ba sai mu ce duk yafi sahabban annabi ba za mu fada ba abdullahi ibn ummi maktum da yawa annabi zai tafiya zai ce ka rike min madina makaho ne amma zai ce kai na barka kai ne kalifar manzon Allah a madina ka kula da ita sai ya tafi sallallahu alaihi wasallam to shi kenan annabi zai yi hijira daga makka zuwa madina waye zaba sai da abubakar ya ce sai na abubakar da kai nake so na yi har allah a cikin ƙur'ani yake cewa illa eh tansuru in ba ku ce baki annabi ba faƙad nasarahu allah hakika allah ya taimake shi menene ayan isme is akhrajahu alladhina kafaru saniyas ne ne a lokacin da kafirai suka fitar da shi su biyu ne kacal da shi da ɗan uwansa su biyu saniyas ne ne iz ya ƙoli sahibihi la ta hazan kuma tuna lokacin da yake gaya wa sahibihi inna Allah ma'ana to yanzu can sai na abubakar ya fi kowa falala nan sai na umar ya fi kowa falala nan sai na usman ya fi kowa falala nan sai na ali ya fi kowa falala nan sai na sa'ad ibn mu'ad ba jiya mun karanta ba ta'aliminmu na kulukul mumin yake cewa rasuwan sa'ad ibn ibn mu'ad sai da al'arshin Allah ya girgiza saboda bijimi ya tabu a wannan karan da annabi yake maganan sa'ad bai fi kowa ba a wannan darajar to tunda yanzu yanzu kowa nan ƙuri'a ne yanzu ga ƙuri'an sayyidina ali a ranan khaibar ya fi kowa falala ga ƙuri'an sayyidina abubakar a ranan da aka fita ya fi kowa ƙuri'a ga ƙuri'an sayyidina usman a rana kaza ya fi kowa ga ta ukasha ga ta wani ga ta bilal ma bilal wani aiki kake yi nake jin ka zaka riga yin shiga aljanna ina jin tattakun takalminka a gidan aljanna shi kadai aka gaya wannan to yanzu mun ji kowa na da fala yadda ake gane wanda ya fi kowa falala to sai a tara falalolin sai a samu sayyidina abubakar yana 350 sayyidina usman aliyu umar yana da 250 sayyidina Uthman yana da 180 sayyidina Ali yana 150 in aka tara su shine aka tattara su sai aka sayyidina Abubakar yayi finti kau a yawan falaloli to sai zama number 1 wannan ijma'in sahabbai sai sayyidina Umar ya zama number 2 sai sayyidina Uthman ya zama number 3 sai sayyidina Ali ya zama number 4 wannan sune khulafa'ur rashidi ko kuma al-khulafa'ur rashidun to wannan yana nuna mana falalan sayyidina ali Allah ya kara masa yadda to ga lokacin yayi na'am a ai ba a wannan ne zamu kara minti biyar ba a fiqhu ne ina ga zamu dakata a nan gurin in kuma kun ba da minti biyar din to he mu karasa su to bari mu karasa yana nuna mana sifar yana tabbatar da sifan Allah yana so ana son Allah Allah yana so tunda an ce yuhibbuhullah to yanzu anan gurin Allah yana so zai zai so mutum inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin a cikin hadisin ko ba an ce mutumin da za a bashi tuta Allah na son sa shi ma yana son Allah ba manzon Allah na son sa to anan ana tabbatar mana Allah yana da sifa ta so ya so kuma a so shi amma irin son da zai ba irin naka bane irin da yayi daidai da shi mu dai mun yarda Allah kana yi da wannan abu na gaba mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba fa mu'jiza ta annabi ya tofi a ido kawai ido ya warke abu na gaba ku ga kwadayin sahabbai a bisa alsan alkhairi ko za a kashe su sun san ba za a iya kashe su a gurin amma bari su karbi tutan aje ayi yaki a wannan hadisin yana nuna mana duk wanda yake shugabanci yake tambayan ina waɗanda yake shugabanta ina wani ban gan shi ba ni me ya samu wani ne kan ban gan shi ba ko yayi tafiya ne ko baya gari lafiya wani wannan shugaba mai kyau kenan ake tuntuba kaga annabi ayyana tambaya da ya dudduba yace ina ali ibn abi talib ban gan shi ba wannan hadisi yana nuna mana wajibcin imani da alqada'u wal qadar abinda Allah ya kaddara abinda ka same shi ka san dama a rubuce ki abinda ka rasa dama ba haka bane ku duba duk sahabban nan ba aka zo neman wannan kujeran amma wanda bai nema ba yana wata nisan duniya aka ce zo ka karba to in kaga abu baka samu ba wallahi dama baya naka cikin rubutunka baya cikin abin da aka rubuta maka ka gama shan wahala kaga an ba yace ya zan zo da kwana biyu a nan gurin kuma a bawa wane dama shi Allah ya kaddara zai samu kar ka samu damuwa Allah bai kaddara maka asalin imani da alqada wal qadar kenan wajibcin farawa da shahadatu Allah ilaha illallah sannan yana nuna mana in kai shahadatu Allah ilaha illallah ba kawai shine ya wadatar ba sai mun yi aiki musuluncin mu na ba zai zama musulunci ba sai mun yi aiki kaga da yace musu ka kira su zuwa ga musulunci bayan musulunci kuma sai ce musu ka nuna musu abin da yake haƙƙin Allah akan su kenan aiki kenan sai an yi aiki ya halatta karantse ba tare da an ce karantse ba annabi da ya zo ya ce wallahi la'an ya hadi Allah bika rajulan wahidan na rantse da Allah Allah ya shirye maka da mutum daya waye ce annabi ka rantse tukunna ba ce annabi rantse amma ya rantse to idan akwai gurin da kake ga rantsuwa za ta zama maslaha sai ka ce wallahi sai ka faɗi kaza ko da ba an ce ka rantse ba amma ita rantsuwa an fi so kar ka yi ta sai an rantsar da kai na ƙarshe falalan kira zuwa ga Allah subhanahu wataala yana daga cikin hadisai da suke nuna falalan ka zama mai wa'azi ka zama mai karanta ɗan abin da Allah ya baka ka je ka isar da shi a gurin da kai ma kake ga kafi su a yadda aka karantar da kai fa ba ka zama ma ka je ka mai da kanka malami ba abin da ka san kana da malamin ka in ka ɗauka ka je ka kana karantar da mutane sanda aka wuce ka a abin da aka karantar da kai sai ka ce to wannan kuma wuce ne bari tambayi malami na yanzu matsalar da muke samu rashin ka ɗau saƙo saboda ɗokin ka je ka isar da kwaɗayin ka samu lada in ka je gurin waɗanda ka fi su kuma sai ka mai da kanka malami kai ma a gurin abinda baka sani baka faɗa ka ce ni ina ga kaza ni ina ga kaza shine aka yi ta samun malaman jahilan facebook ba zan ce malaman facebook ba aka yi ta samun jahilan facebook kowa zai zo ya kafa kyamara ya je ya ɗauko abin nan arba'una hadis ɗinsa bai ma iya ba bai iya arba'una hadis ɗin ba ma zai zo ya zauna gaban mutane shi ma yanzu malami ne ya yi ta kwaɓan abin da ya ga dama mutane ba za su sani ba su malaman ne suka san wannan kwaɓa ne wannan jahili ne wannan wani wanda ya shiru ma ya fi shi mutunci Allah ya rufa mana asiri wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh